ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة شوال hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 30 ga watan 4 watan april a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasar ɗinmu na 108 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu a idan jama'ar musulmi ba su manta ba a mun kammala da babin fa'iza kanal ma'amumu imra'atan fa'innaha ta ƙomu halfal imam idan mamun da zai bi liman sallah mace ne to za ta tsaya ne a bayan liman ba za ta jera kafaɗa da kafaɗa da shi ba na fata an gane za kuma mu tahi yau wujubu taswiyatar suhufi wato wajabci da kuma tilastin daidaita sahu da haka daidaita sahu a sallah kamar yadda sallar take wajibi kamar yadda azumin yake wajibi kamar yadda aikin haji yake wajibi kamar yadda zakka take wajibi to haka daidaita sahu a sallah wajibi ne domin suka ce alwujubu ko alwajibu wato ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi tarifin wajibi shine duk abin da in kai za ka samu lada in kuma ka bar shi za a maka ukuba to za mu ji maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nuna rashin daidaita sahu na iya jawo wa mutane bala'in duniya da lahira baki daya to wannan sai ya nuna a daidaita sahu wajibi ne dole ne kamar yadda ita kanta sallar take wajibi an gane malam yace yajibu alal imami Allah ya dakhula fi salata hatta tastawiya sufufu wa an ya'murahum bi taswiyatiha ko bi dhalika wa an yaliya taswiyata bi nafsihi aw ya'mura man yusawwiha ko man yusawwiha malam yace yajibu alal imami wajibi ne akan liman duk mutumin da Allah ya bashi limancin jama'a to wajibi ne a kansa Allah ya dukula fi sala kar ya juya ya kabbarta wa mutane sallah hatta tastawiya sufufu har sai ya tabbatar sahu ya daidaita na fata an gane sai ya tabbatar sahu ya daidaita kafin ya juya ya ce Allahu akbar yasa za ka ga wasu limamai da ke sun san wannan maganar za ka ga ba sa gaggawar juyawa su kabbara sai sun juyo sun ce wa mutane ku daidaita jama'a a daidaita wane matso da Allah wane ɗan yi baya wane ka ɗan yi gaba wane ka ɗan yi baya na fata an gane saboda sun san wajabcin wannan aikin shi yasa ba sa yarda su kabbar da sallah sun yi wa mutane wannan saboda an samu Umar ɗan Khattabi jama'a ya tabbata da hida Usmanu ɗan Affan Allah ya haɗa mu da su a Jannatul Firdaus su kan ma tun da masallacin yana da girma kuma sahu ya kai har ƙarshe umar ɗan khattab ko usman ɗan affan ya kira sunan wani sahabi sai ce duba min sahu na bakwai ya daidaita ko bai daidaita ba duba min sahu na shida ya daidaita ko bai daidaita ba wane e na ga ta dungun can kamar akwai karkacewa je ka duba mana sai ya tabbatar kowa ya hau sai ci sannan sai juyo sai ce allahu akbar ina fata an gane wannan wajibi ne akan limamai su dinga daidaita wa mutane sau hatta ta su suhuhu har sai sahu ya daidaita wa an yi amurahun malam abdulazim albadawi ya ce kuma wajibi ne akan liman ya musu umarni bi zalika da wannan cewa jama'a ku daidaita sahunku istawu istaqimu wa atadilu tarasu wa taqarabu wannan wajibi ne akan liman ya gaya wa mutane wannan haka zo aka tsantsaya kar kawai ya juya ya ce Allahu akbar a'a ya ce jama'a a daidaita jama'a don Allah a dinga haɗa kafaɗa ana haɗa dugadugai haɗuwar dugadugai da kafaɗu su ne haɗuwar sahu ya gaya musu wannan ya nanata sannan sai juya sai ya kabbara wa an yali yali taswiyata sannan ya jibinci lamarin daidaita sahun bi nafsihi shi da karan kanshi ya shiga sahu sahu jama'a ya tabbata liman fa zai iya shiga sahun nan ya bi ya bi ya bi har ya kai dungu sai sake biyowa sahun da ke bayan sai biye sai ya kai dungu sai sake sai biyowa wancan sahun sai ya kai dungu da haka duka sai ya yi zariya tsakanin sahun ya tabbatar sun yi saiti wannan duka ya tabbata ana iya yin haka don a tabbatar mutane sun daidaita musamman irin masallacin da aka ga kasan masallatan ma iri iri ne akwai masallatan da ba su da kan garu dama ba karatu ake ba ba a bincike ba a abin da hili mamun ba ruwansa su ma ba ruwansu don haka kowa ya rufa sawunsa yake yadda ya ga dama to in Allah ya jarrabe ka kai ka faɗo irin wannan a matsayin liman to dole ka tsaya aiki ya same ka sai ka je saita mutane ina ga fata an gane amma masallatan da Allah ya taimaka suna da saiti kuma jama'a suna jin magana daga an ce a daidaita kowa sai ya sunkuya ya ga ina ya ajiye kafarsa domin wani kana cewa a daidaita yadda kake kallonsa haka yake kallon ka jama'a haka ne ko ba haka ba kun yi four eyes da shi ido hudu ba zai ma duba ya ga ina kafa take ba ba ruwan shi kana kallon sa yana kallon ka baya wani motsi ne ya gyara abin da ake mar magana a kai to mutane suka zama irin wannan dole liman ya dinga shiga yana fita sai ya tabbatar sun soito za mu zo mu ji annabi ya koya wa mutane sahu jama'a sai da ya tabbatar sun koya wata rana ya zo ya ce jama'a a daidaita fara'a rajulun badiyan sadruhu sai ya ga wani mutum ya tunkuɗo kirji ya fito waje ya bar asalin kansa hun annabi sai ran shi ya ɓaci saboda abu ne an koya sahabin annabi ya ce mun koya mun naƙalta amma wallahi wannan mutum haka siddan kawai sai ya iya daidaita sahun kawai ya turo gaba annabi ya ce oke ba damuwa ko dai ku daidaita sahun ku in kun ga dama ko kuma Allah ya higa zukatanku ya fatattaka ta gaba ɗaya ku dawo kuna gaba da junanku da ƙin junanku da hassada da junanku da muguntawa junanku da rahin taimakon junanku da rahin tausayin junanku yiwa ashe wannan sai ya nuna wasu halaye da Allah ya jarrabe mu da su a cikinmu abin da ya jawo mana waɗannan halayen shi ne rashin daidaita su mun ɗauki matsalar ƙarama alhalin kuma tana illata mu a cikin society ɗinmu mun ɗauki matsalar ba komai ba amma ta sabbabar da saɓani da tashin hankali da rigingimu a tsakaninmu saboda mu yi tsammanin girmanta ya kai wannan ba ina fata an gane saboda haka ba matsala ce karama ba da mutane suke mata kallon a ainihin wato hadarin kaji ko kuma suke mata rikon sakainar kashi ina fata an gane Allah ya sauwaƙe da haka yace aw ya amrahum bi taswiyatiha ko aw ya amara man yusawwiha ko ya umarci wanda zai daidaita masa sahun an Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah ya tabbata daga anas dan malik Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo kan sahu yakan ce wa mutane sawwu suhufakum jama'a ku daidaita sahunku fa inna taswiyata suhufi min tamami sala ku sani cikar sahu yana daga cikin cikar sallah ai dai ka san idan ka tauye ruku'u a sallah sallah bata cika ba ko to wallahi in ka tauye sahu ma sallah bata cika ba ai ka san idan kai wa sujuda tuntsira gudi-gudi na fata an fahimta ma'ana yadda ka ga dama ka jefa goshinka ba saiti ba kula ka san dai sallar bata cika ba aiko to wallahi haka in sahu bai daidaito ba sallah ma bata cika ba daidaituwar ruku'u daidaituwar sujuda tana daga cikin daidaituwar sallah eh to daidaituwar sahu ma yana daga cikin daidaituwar sallah idan za a rage maka ladan sallah ko ma a ƙi karɓarta saboda ka ɓata sahu abin nan ka ɓata sujjada ko ruku'u to wallahi haka za a iya ƙin karɓar sallah ka saboda ka ɓata menene sahu to don Allah amma haka muka ɗauki abin irin muhimmancin da muke bawa sujjada da irin muhimmancin da muke bawa ruku'u irin sa muke bawa menene sahu ba haka muke barawa ba to amma kuma matsayin su ɗaya a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya bayyana ke Allah ya shiryar da mu وعن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم har ilau dai daga abi mas'ud Allah ya hada mu da abi mas'ud akwai abi mas'ud al-ansari akwai kuma ibnu mas'ud na fata an fahimta ibnu mas'ud daban abu mas'ud kuma daban shi wancan dan mas'ud wannan kuma baban mas'ud na fata an fahimta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya kasance yamsahu manakibana annabi har shafa kafadun mu yake yi idan yazo ya daidaita mu sai yazo sai sai ta kafadar wannan da wannan ya taba ya jiya sun hadu ne ko ba su hadu ba ina fata an fahimta ya taba kafadar wannan da wannan ya ce yaya kai dan matso kafadar kai ma dan matso ku daidaita ya sa hannu a tsakani ya tabbatar ya daidaita malam su annabi sun dauki addini da gaske mu ne muke yin abin kawai yadda muka ga dama ibnu mas'ud ko abu mas'ud ya ce annabi yana shafa kafaɗinmu yamsahu manakibana yana shafa kafaɗinmu don ya ji shin sahunmu ya daidaita ko bai daidaita ba ruwayoyi ingantattu jama'a sun nuna wato rigunan sahabbai suna koɗewa suna yagewa ta ina ta kafaɗinsu sakamakon haɗuwar sahu wannan magana fa ba wai tatsuniya ba ce da gaske ne ingantacciyar ruwaya ne daga sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa kafaɗansu rigunansu suna koɗewa da ƙoƙewa har da yagewa ta wannan gurin wajen daidaita sau kuma za mu zo mu ji dalilin da ya sa annabi yake ta ƙoƙarin mutane su daidaita sahu wato shaidan ne yake shigowa sai ya ɓata muku sallah domin annabi zai faɗa mana nan gaba cewa yana ganin shaidan yadda ka san ƙaramar dabba irin akuya ka san in ta higo sai ta higa ta tsakanin kafafun wannan ku ta higa ta tsaka yace haka daga shedan yana ta circulating tsakanin sahunku saboda kun bar kofa kun ki ku daidaita yace haka daga shedan yana ta shiga yaje sa wannan tunanin kaza yaje sa wannan tunanin kaza yaje shagaltar da wannan a tunanin sallar ya zama ya gashi akan sahu amma zuciyarsa tana wani guri to rahin daidai da sahu yakan kawo haka har yi ma wata ran shaidan din ya penetrating ya shigo ya je ya ɓata wa limaminku baka ji jikan malam ya ce wata rana a dawanau an yi sallah ya ce liman zai yi sallah kawai zai yi sallama sai ji kawai liman ya ce Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe aga liman ya daku ya dan ya shigo ya yi fanataratin liman to in ba ku daidaita ba kuka bar kofa to za a yi ta jikan malam wallahi ina fata a ci magana liman zai sallama ya juya ce Allah ya sauwaƙe ka ai kaga lamar ya ɓaci eh Allah ya shirye da mu to yace yamsahu manakibana annabi yana shafa kafadun mu fi salati a cikin sallah wa yaqulu yana cewa istau ku daidaita wala takhtalifu kar ku saba fa takhtalifa qulubukum idan kuna saba sahuto sai zukatanku ma su dinga sabawa da junansu ina fata an gane wannan ruwaya ingantacciya ce ya tabbata cewa annabi ya faɗi wannan wa anin nu'man bin bashirin qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana hatta ka annana nusawwi bi halqidah hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saffi faqala ibadallahi latasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum to kaji aiko daga Nu'manu dan Bashir Allah ya hada mu da Nu'manu da kuma babansa Bashir din gaba daya a Jannatul Firdaus qala Nu'manu dan Bashir yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufufana annabi ya kasance yana daidaita mana sahu hatta ka annana ko ka annaha yusawwi bi halqida kai ka ce akusa ko kofuna aka jera tsabar yadda sahabbai suke hawa sahu wannan sahabi ya kwatanta ya ce yadda ka san a jera akwashi ko a jera kofi kai kwa kasan in dai kofuna suka jeru suna da kyan gani ai ko komanda suna da kyan gani saboda sun hau layi sun saitu haka ne ko ba haka ba ya ce to yadda ake jera akusa akwashi ko yadda ake jera kofuna haka annabi ke jera ma a sahu mahaudo ɗar ba wanda ya gaba ba wanda ya baya ba wanda ya bankare ba wanda ya kauce ba wanda kafarsa ta gaba ba wanda kafarsa ta karkace ko ta bankare ko ta kaza ko ta kaza ka annaha yusawwi bi halqidahu kai ka ce akwashi aka jera in ji wannan sahabi na annabi Muhammad na Umanu dan Bashir Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace hatta ra'a anna qad aqalna an har sanda annabi ya ga mun koya mun laƙanta mun iya ta yadda to ku lura kuma wannan magana abin da take nuna mana kai musulmi idan aka koya ma yau a ma gobe a ma har ya zama ka koya to kar kuma ya zama kullum idan aka zo sai an ce ma yi kaza ban gane ko kun gane ba wannan ya nuna kai gafalalle ne ga addinin Allah wallahi ka rafkana ka gafala amma in har ka iya ka koya ka kware to ka hutar da limaminka ta yadda daga ya zo ya ce jama'a a daidaita magana ta ƙare kawai zai ganku kowa ya hau kansa ya ci amma yau a faɗa ma gobe ka zo ka wargo kafa yadda ka ga dama a gyara ma jibi ka zo ka sake wurgo kafa yadda ka ga dama a sake gyara ma gata kullum kai a haka ake da kai wallahi anta ghafil rafkananne ne kai wallahi gafalalle ne kai ina fata an fahimci magana amma wanda qalbuhu mutma'innun bil imani wal masajid was sufufi zuciyarsa tana ɗamfare da abin da ake koya masa na imani da al'amuran masallatai da daidaita sahu da duk wani abu na ibada to akwai matakin da in an kai to ana iya barinsa sai dai kawai a yi masa fa zakir wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina sai dai a tunatar domin tunatarwa tana amfanar da mu'minai amma ba wai dan bai iya ba a'a ba kuma dan yanzu ne za a koya ba kullum an zo sai an tada shi ba musulmi ya kamata ya zama kayyisun faɗin wato faɗakakke an kararre akan duk wani abin da zai yi an koya ma ka iya eh to kawai in ka zo ka yi amma ya zama limamin ka kullum yana shan wahala da kai wajen koya ma ka ƙi ka koya ka ƙi ka nakalta ka ƙi ka miƙe to akwai matsala yasa nu'manu dan bashir yace hatta ra'a ko hatta ra'a an kada aƙalna anhu har san da annabi ya ga mun koya mun naƙalta daga gurin shi ina fata an gane sun makaraja yawman shi yasa annabi da ya abin ya faru sai ransa ya ɓaci saboda bai kamata ne an koya ma kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba sun makaraja yawman wata rana annabi sai ya fito faƙama ya zo ya tsaya akan sahu hatta kada yukabbiru annabi har yana dab da juyawa zai kabbara a fara sallah fara'a rajulan badiyan sadruhu kawai sai ya ga wani mutum ya tunkuɗo kirji gaba ya fito a sahu ya ƙiya daidaito a kan saiti ya yi gaba haka na fata an fahimci magana mina safi ya fito kan sahu faƙala sai annabi ya ce ibadallah haba bayin allah kamar ka ce haba jama'a haba jama'a haba jama'a fi sabilillahi abinda an koya ma ka iya kuma sannan yanzu ka zo kai wannan abu na fata kun fahimci magana shine annabi ya ce ibadallah haba bayin Allah yaya na koya muku abu kun iya kawai wani kuma ya zo ya yi abin da ya ga dama kawai yana jira sai an ce mar gyara ibadallah ya ce haba bayin Allah ya ce latasawunna su ku ya ce wallahi ko ku daidaita sahunku akan sallah aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya higa cikin zukatanku ya ragargaza su ya zama ga ku ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ga ku a masallaci guri ɗaya kuna sallar jam'i tare kuna juma'a tare duk al'amuranku tare kuke amma zukatan junanku suna ƙin junanku ka zo gurin ibada amma kana jin haushin ɗan uwanka kana doka mar harara ta gutsiyar idanu saboda kana takaici da baƙin ciki da shi saboda kun ƙi kula da wannan sunnar sai Allah ya saka gaba da ƙiyayya a tsakaninku in ji annabi Muhammadu shi ne abin da na faɗa da cewa ta iya yiwuwa wata nau'in gaba da muke fama da ita tsakaninmu domin babu dalilin da zai sami gaba da junanmu jama'a ni ban tare maka ba kai baka tare min ba wala Allah ma ina cikin masu baka gudunmawa a rayuwa ko kana cikin masu bani gudunmawa a rayuwa amma haushi na kake ji ko haushinka nake ji me ya faru ban gane ko kun fahimta ba me ya faru muna gaba da junanmu alhalin addininmu ɗaya allan da muke bautawa ƙwaya ɗaya annabinmu guda ɗaya ƙur'aninmu guda ɗaya sunnar annabi muhammadinmu ƙwaya ɗaya me ya faru muke gaba na rantse da Allah daga cikin abin da ya habbabar da gabar akwai irin wannan matsalolin wanda mun raina su ba maganin su a bakin komai muna jin haushin junanmu ba gaira ba sabab to shine manzon Allah ya ce ibadallah la tasawwunna sufufakum bayan Allah bari in faɗa muku wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya shiga zukatanku duk gaba ɗaya sassaba ta ya zama ga kunan a tare amma ba kwa ƙaunar juna ka duba ka ga yadda yau musulmai suka dawo ba sa son junansu ba sa ƙaunar junansu Allah fa siffanta annabi Muhammadu da sahabbai ya ce Muhammadun Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari sai ce ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai ma hum fi wujuhihim min athari sujudi sai ce zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili khazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يمجب الزراء ليغيظ بهم الكفار Allah ya ce daga cikin halayen muminai suna ƙaunar junansu suna gallaza wa kafirai a shidda wa alal kufari ruhama ubainahum amma yanzu mun zamanto a shidda wa alal mu'minina ruhama'u bil kuffari wal munafiqina muna tsanantawa junanmu muna cin zarafin junanmu muna ɗagawa arna kafa haka ne ko ba haka ba duk matsalar da ta haɗa ka da musulmi ɗan uwanka sai ya wahala da kai amma da za ta haɗa ka da waninsa sai ya ji daɗin harka da kai me yake faruwa duk abin da ya taso a ofis ko a gurin aiki za a ga wanda ba kwa addini ɗaya suna samun yadda suke so amma kuma wanda kuke addini ɗaya suna shan wahala da kai me yake faruwa annabi ya ce ba haka ya kamata maza ba nassin qur'ani ya ce ba haka ya kamata maza ba annabi cewa ya ko tafiya akan hanya ake ya ce ku ɗan fare kafirai zuwa ga ƙarshen ƙuryar hanya ku matse su ku matse su a ƙarshen hanya kar ku basu su saki sannan ku ɗaga wa junanku ƙafa ku je ku karanta tafsiri ko ku duba tafsirinmu na banan nan waɗannan maganganun na jima ina yin su a tafsirin bana saboda me saboda mun lura cewa daga cikin babban bala'in da ke damun wallahi ne rahin tausayin junanmu ba ma tausayin junanmu ba ma ƙaunar junanmu yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan maganganun cewa kafirai suna yi a tsakaninsu wallahi in ba mu dawo muka koyi da su ba a wannan matsalar na rantse da Allah ba za mu gama lafiya ba in ji Allah yace walladheena kafaru ba'dhum awliya'u ba'd sai yace me illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yace kafirai da kafirai yan uwansu suna ƙaunar junansu suna ɗaga wa junansu kafa sai Allah ya ce in ba ku kwaikwaye su a wannan tausayin junan da ɗaga wa junanku kafa da agaza wa junanku ba ya ce wallahi ɓarnar da za ta faru a cikin ku Allah ne kaɗai sun ina da kanta don Allah ku duba abin da ke faruwa da falastinawa tsakiyar larabawa suke ta ko ta ina amma an gagara samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta yi kukan kura ta daki kirji in ya so a yi biyu babu gaba ɗaya don su nuna tausayi wa 'yan uwansu musulmi ba za su iya ba saboda wannan munafurcin ya riga da ya higa zukatan waɗanda suke musulmi ya fatattaka zukatan musulmai sai wannan munafukar ƙasa wanda ba don Allah take abinta ba Iran ta zo take farfagandar banza da wafi cewa ita za ta taimaka wa Falastinawa a gidan uwarwa idan za ta iya taimaka wa Falastinawa ka gaya kowa wallahi farfaganda ce ƙarya ne ba za ta iya komai ba wallahi munafurci ne jagoransu na juyin juya halin musulunci lokacin da ya hijira ina ya tafi faransa ya tafi ka je ka bi tarihin kumainin wanda ya kwato kasar ya ce ya mata revolution na musulunci ƙarya ne kwanakin baya bbc ta fitar da rahoto akan cin zarafin mata da ake a iran na auren mutu'a ni ina nan da documentation din aka abin nan ina wallahi idan ka ji abin ba za ka ɗauka akwai ta ƙasar da take ikirarin musulunci tana aikata wannan abin ba so ba wani maganar musulunci kawai ƙarya ne yaudara ce ta yahudanci ba wanda suka tsana a duniya irin musulmi musamman ahalus sunna amma kai tun da ba bincike kake ba da cikin dari'i ne kana nan a gombe a bolari ba za ka taɓa sanin haka ba wannan shine gaskiyar magana ma matsala ta wuce tunaninka yanzu lokacin da saddam husaini ya yi yaƙi da amerika da sauran ƙawayenta iran tana ina a lokacin tana nan don me yasa bata taimaka wa saddam ba ka taɓa tambayar wannan ga iraki ga iran me yasa bata taimake shi ba me yasa bata higa cikin faɗan ba ba musulmi ne dan uwanta ba a tarihin musulunci mutum biyu ne suka kwato kudus mutum na farko shine abu ayyub al-ansari Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus a karkashin jagorancin sayyidina umar lokacin khalifar umar dan khattab ya kwato kudus ka je ka ji idan da gaske Iran take tana so ta kwato Kudus shin dan Allah wanda ya taba kwato Kudus a tarihi abin yabo ne shi ko abin zagi to ka je ka ji yan shi'a Iran wanne irin zagi suke yi wa Abu Ayyub al-Ansari bana ba zan ce ma ko ba ka je ka bincika wanne matsayi Abu Ayyub al-Ansari yake da shi a gurin yan shi'an Iran dan ka gane abin ƙarya ne ba musulunci bane akwai munafurci a ciki mutum na biyu da ya kwato kudus da masallacinta shine salahuddin al-ayyubi salahuddin al-ayyubi din nan wasiƙa wani matashi ya rubuta masa yana faɗa masa cewa wallahi kudus tana hannun munafukai kafirai arna ana fitsari ana bayan gari a cikin masallacin ana zina da 'yan mata ana luwaɗi ba abin da ba a yi ka taimaki addinin musulunci ka zo ka kwato masallacin nan salahuddin al-ayyubi yace ni kwa na rantse da Allah ba zan koma duniya ba sai na tsarkake wannan masallacin daga duk wannan najasa haka wannan bawan Allah tun yana matashi yake gwagwarmaya ya hada sojoji masu karfin bala'i suka tinkari Qudus sanda suka yi musu musu da Yahudawan wannan yankin gaba daya suka kwato wannan masallacin don Allah ka je ka ji menene Iran da sauran munafukan cikin da suke faɗa akan salahuddin al'ayyubi ka je ka bincika so matsala ce mai abin nan wannan gabar da ke tsakaninmu na farko cewa da ake a zo a haɗa kai to shi haɗin kai kala biyu ne akwai haɗin kai na munafurci akwai haɗin kai da gaskiya bai yiwuwa mai cin alade bari in baka misalin da za ka gane karara mai cin alade da naman kare yayyo farfesun kare shi wannan yayyo farfesun alade ni in farfesun rago da bismillah aka yanka a zo a zuba a tire ɗaya a ce kowa ya ja nasa ya ci zai yiwu in dai ba kai da cikin dari'i ba ne ya kamata ka gane wannan misalin ma'ana ni da nake da aƙidar sunnar annabi muhammadu ne da sahabbai abin yabo ne ko suna na aisha bayan allah ne nagari su abubakar mutanen arziki ne ka zo ka ce in haɗa teburi mu zauna teburi ɗaya da wanda da abubakar da umar da usman awwalu thani salisu sunansu ma'ana duk giyar da aka sha da zunubin da aka yi a duniyan nan a aƙidarsu shine zunubin gaba ɗaya yana kan abubakar da umar da usman ni da na yadda mutanen kirki ne a ce na zo na haɗa tafiyar addini tare da masu wannan aƙidar zai yiwu to ko in dai haka ne ba zai yiwu ma haɗa alade ni in kawo naman alade na ɗanye in kawo tattasai da tumatir da attaruhu a zuba shi ya kawo naman ragon abin na naman abin ni in kawo naman rago na abuwan shi ya kawo naman aladensa eh sabaqul lisan ko yawwa sabaqul lisan ne shi ya kawo naman aladansa ya kawo naman karansa ni na kawo na ragona duk kowa ya kawo kayan miya a zuba a zuba mai a zuba ruwa a tafasa a ce kowa ya ja ragonsa wannan ya ja aladansa wancan ya ja karansa zai yiwu to in ka tabbata haka ba zai yiwu ba to ba zai yiwu a zo a haɗa kai akan waɗannan aƙidu kowa da irin nasa daban ba kuma a ce za a taimaki musulunci ƙarya ake yi sannan a cikin musulunci Allah fa ba da yawa yake amfani ba yana yawa da imani ne da aƙida mai kyau ingantatta ga nassoshin ayan nan sun fi dubuwa ne ɗari wa yau ma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tuguni ankum maza shay'an Allah ya ce ranar yakin hunaini lokacin da yawan ku ya burge ku kun ɗauka yawan ku zai muku amfani amma yawan ku bai tsinana muku komai ba inji Allah kai daga ƙarshe ma wasu ku juyawa suka yi da gudu inda yawa yana amfani wajen kawo ƙarshen zalunci wannan yawan me yasa bai musu amfani ba har Allah ya goranta musu a Qur'ani ina fata kun gane sannan da Allah ta hiyaban kaɗan kuma sai ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi sai ce wallahu ma sabirina karancin ku in dai akwai imani wallahi ba zai hana ku nasara ba ka je ka karanta kissar yakin badar da yakin uhud ka ji ya aka kare musulmai nawa ne arna nawa ne kuma ya aka yi annabi ya nasara yawansa ne yasa suka yi nasara tsantsar imani ne saboda haka cewa da kake ku zo a haɗa kai in muka haɗa kai kafirin nan suka ga yawan mu ba za su iya mana wallahi ƙarya ne in imani ya ratsa ku bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimina so saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan da muka watsar suna daga cikin abin da suka jawo mana ƙasƙanci mun watsar da sunnar su kansu falastinawan na rantsi da Allah daga cikin abin da Allah ya jarrabe su da shi shine akwai sabawa sunnar manzon Allah ai iya abin da ya faru a yakin badar ya ishe mu misali ko ba haka bane abin yakin uhud kai sorry yakin uhud iya wannan kadai ya ishe mu menene ya ishe mu misali saba wa sunna kwaya ɗaya aka yi annabi umarni ɗaya bayar aka saba sai Allah ya juyar da nasara da musulmai sun fara nasara sai Allah ya juyar da nasara ta koma kan kafirai kuma wanda da an bi umarnin manzan Allah da ba za a yi nasara akan musulmai ba to haka su kansu falastinawan daga cikin babbar fitinar da ta same su har ta sa kafiran suka samu nasara a kansu shine sun watsar da sunnar manzan Allah ne malam ka duba 'yan matansu haka za a gansu da siket haka za a gansu da jeans haka za a gansu da kaza ba lufaya wadatacciya sai tsofi daga cikinsu ka duba matasansu haka za a balarabe ya yi cinko ya tara gashi malam tili yana tafiya yana botso shi kadai ya sa t-shirt ya sa kaza ya sa kaza duka dressing ɗinsa da yanayinsa duka irin na kafirai kuma yana musulmi amma kana taɓa zai ce Allahu akbar al-qudus al-qudus musulmi ne amma ya shakalinsa da yanayinsa da komai irin na kafirai Allah ba zai bar mu wallahi in dai mun biyo wa kafirci wallahi Allah wallahi Allah ba zai bar mu ba dole ne sai mun dawo mun tsarkake imanin mu mun tsarkake aqidar mu mun tsarkake sulukin mu mun tsarkake yanayin ɗabi'un mu da halayen mu sahabbai da suka yi ta nasarorin nan haka suka tsaya suka jajirce akan addinin Allah to sai Allah ya ta musu nasara Allah kai mana nasara duniya da lahira don haka manzan Allah ya ce ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya ta saba tsakanin zukatanku Allah ka daidaita tsakanin zukatanmu ka sa mu gyara irin waɗannan kusakure namu ya Allah wa an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa wa hazu bainal manakibi wa suddu al khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furjatin lishaytani wa man wasala saffan wasalahu Allahu ومن قطع صفا قطعه الله صحابن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر الله مدوكاkin sarki ya hada mu da ibnu umar a jannatul firdausi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aqimus sufufa ku tsai da sahu sahu jama'a inji annabi muhammadu ku tsai da sahu inji manzon Allah wa hadu bainal manakibi sannan ku daidaita tsakanin kafaɗunku kafaɗunku su daidaita kada ya zama kafaɗar ka ta bankare da ka ɗan uwanka manzo Allah ya ce kar ku yi haka wa hazu bainal manakibi an gani wasuddu al khalal sannan ku tare kofofi alhalal shine kofa da wani abu zai iya wucewa na fata an fahimta walinu bi aidi ikhwanikum ku haɗa hannayen tsakanin hannayen yan uwanku kowa ya haɗa hannunsa da ɗan uwansa na fata an fahimta wala tadharu furjatin li shaitan kar ku bar wata kofa da shaitan zai shigo cikin ku wa man wasala saffan annabi yace duk mutumin da yazo ya samu sahu ya tsinke sai yazo ya haɗa shi ka san akwai wanda zai ga ga sahu inda ya kamata a cika maimakon ya je ya cika sai ya je ya jona wani sabo haka ne ko ba haka ba wannan kuskure ne idan ka zo ka samu sahu mutum ɗaya gagara cikawa kai je ka cika shi ko da gurin kuwa kai ba ka son tsayuwa a gurin kar wannan ya dame ka a'a annabi ya ce duk wanda ya ga sahu bai gama cika ba sai ya zo ya cika wa salahullahu Allah sai ya sadar da hi ya cika masa rahamashi wa man qata saffan wanda ya tsinke sahu ga sahu ya kamata ya zo ya jona sai ya ƙi ya jona ya je ya ɗauki wani sabo ga nan bai gama cika ba sai je ya ɗauko wani sahu ba tare da wani uzuri na shari'a ba domin akwai uzurin da zai sa kaga ga sahun kuma baka cika ba to idan uzuri ne to wannan an karba amma in ba uzuri bane annabi yace qata'ahu Allah Allah ya yanke shi daga rahamarsa ku duba ku ga maganganu masu zafi akan sahu kana raina sahu amma gashi nan yana nema ya tsinke ka daga rahama baka ankara ba muna raina sahu amma gashi nan addu'a annabi ya cewa wanda duk ya yanke shi Allah ya yanke shi daga rahama yankewa daga rahama masi abin karamin masifa ne jama'a ba karamar masifa ba ce saboda haka ana buƙatar mu sada sahu mu daidaita shi mu haɗa shi wani anasin anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala rassu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحزف daga Anas ɗan Malik Allah ya haɗa mu da Anas a farfajiyar Jannatul Firdaus yace lalle Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala yace rassu sufufakum kul liƙe tsakanin sahunku ku manne shi ku haɗe shi ku ainihin wato jona shi wa qaribu bainaha annabi ya ce ku kusantar da tsakanin sahu kar ku nesanta tsakanin sahu ku kusantar da shi wa hazu bil a'naqi ku daidaita tsakanin abin nan kafadunku ko kuma wuyanku al'unuq wuya amma abin da ake nufi da shi anan shine kafada na fata an fahimta wa hazu bil a'naq fa wallazi nafsi bi yadihi annabi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la'ara shaytana wallahi ina ganin shaidan ya dukulu min khalali safi yana shigowa ta inda ya samu kofa a sahu ba ku tare ba annabi ya ce da ido na ina ganin shaidan yana shiga ka annaha alhazafu yadda shaidanu suke shiga tsakaninku saboda ba zai sahu kai ka ce ƙananan dabbobi ‘ya'yan awaki ko ‘ya'yan tinkiya ƙanana baƙaƙe suna shiga suna saikuletin suna ɓata muku sallah in ji manzan Allah shine ka anna alhazaf shine anan ya ajiye namba daya can karfan namba yace wal hazafu ganamun sigarun sudun kananan ƴaƴan tumaki baƙaƙi yace yadda kaga kananan ƴaƴan tumaki baƙaƙi haka nake ganin shaidanu suna ta kukkutsawa cikin sahun mutane saboda sun ki su daidaita suna ɓata musu salloli kaji annabi muhammadu dan gatan allah hatta shaidanun da suke shiga tsakanin sahu Allah nuna mishi yake yi kaga abu ne mai karami muna kallonsa karami muna kallonsa ba komai ba to mun ji kuma illar da yake mana a cikin ibadar mu illar da yake mana wajen tarwatsa mana alakar mu da Allah shaidan ya zo ya shiga yasa ana cikin sallar ya ga wani ya fita ya ɓata masa alwala ko kuma ya zo ya gaya masa a ransa cewa alwalarsa ta ɓata alhalin wallahi ƙarya ne annabi ya ce idan ɗayan ku yana sallah shaidan yakan zo ya yi busa a cikin duburar shi sai ya ji alamun iska ya fita a cikin duburar shi to sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya samu wannan matsalar fala yansarifu kar ya yadda yanke sallah hatta hatta yasma'a sautan aw yajida rihan har sai ya ji wari ko kuma ya ji ƙarar sautin fita amma in dai ba ɗayan biyun nan ya ji ba annabi ya ce shaidan ne kawai kaga mutum na ga jama'a na ga mutumin da ya yi alwala ta fi guda goma amma yana jin alwalar ba ta yi ba kuma duk shaidan ne sai ya yi ya zo zai higa masallaci sai ya ji kamar bai yi shafar kai ba sai ya koma ya je ya sake ɗauko alwalan ya yi shafar kan sai ya taho sai tuna to kuma ai yana jinin kamar bai yanke kafar hagu ba wankewar ɗazu ne damshin na ɗazu ne ba yanzu na sabuwar alwala ba ne sai ya sake komawa tun ana raka'ar farko har aka zo ta ƙarshe bai gama alwalar ba waye ne ya masa wannan shedan ne akwai yarinya da ta kira ni kwanakin baya wankan janaba ta shiga wallahi sadda ta yi awa ɗaya da rabi bata gama ba tana kuka ta ce malam na rasa yadda zan yi nace shedan ne kawai ki watsar da sha'anin sha'anin sa kawai kuma abin sai ka gara watsi da sai ka gagara watsi da sha'anin saboda sai ka dinga jin to tunda ai alwalab bata cika ba ko wankan bai cika ba to ayan kai sallah Allah ba zai karba ba da haka sai mutum gaba ɗaya ya ruɗe duka shaidan ne ka ji ko wani ma sai ya rubuta in ya zo gabar kaza ya rubuta na wanke kafa in ya sake sai ya ajiye biran sai ya sake wanke kafar sai ya ce na wanke ta dama sai ya sake ajiye biran sai ya wanke ya ce na wanke hannu na wanke kaza na yi shafar kai na yi kaza sannan ne zai yadda ya yi kuma wallahi a hakan ma sai ka gama sai ya ce ba baka yi ba baka gama ba akwai abin da ka tsallake shedan ai shi yasa Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa sai ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaytan makiyinku ne ku rike shi babban abokin gaba yana kiran jama'ar sa ne dan su zama yan wutar jahannama haka manzon Allah Allah ya gaya mishi a cikin alqur'ani Allah ka tsare mu daga sharrin shaytan to shine annabi ya faɗi wannan cewa na ga shaidanu suna shiga tsakanin sahunku kamar ƙananan dabbobi baƙaƙe ƴaƴan tumaki baƙaƙe suna ta saikuletin tsakani kaifa tusawwi sufufa yaya ake daidaita sahu ana anasin an nabi sallallahu alaihi wasallama qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahari wa kana ahad ahaduna yulziqu mankibaihi mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamuhu bi qadamihi Anas dan Malik dai har ilau har yanzu muna gidan Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana aqimu sufufa ku daidai da sahunku sufufa ku yace fa inni arakum min wara'i zahari Annabi yace ina kallon ku ta bayana wannan shine ya tabbatar da cewa manzon Allah yana kallo ta baya ɗaya daga cikin hadisan da suka tabbatar da cewa annabi yadda kake da idanu ta gaba to annabi yana da idanu ta gaba kuma yana da idanu ta keya yana kallon duk abin da ke bayansa kamar yadda kake kallon duk abin da ke gabanka idanu ne wanda ba wai ganin su ake ba amma shi Allah ya saka mar su yana kallo da su haka ya tabbata wannan cewa annabi yana da idanu ta baya ta ƙeyarsa yana kallo yasa akwai lokacin da sahabbai suna sallah tare da hihe suka ga ya jefar da takalman shi sai su ma suka jefar a ya gansu sai tambaye su bayan idan suka yace me yasa kuka jefar da takalman ku yace suka ce mun jefar ne sakamakon mun ga ka jefar sai yace ni mala'ika ne yazo yace min nawa akwai najasa shi yasa na jefar ko kuma wa yazo ya ga muku naku akwai najasa na fata an fahimci magana akwai lokacin kuma da shi yake sallah a zaune saboda taguwarsa ta yi tutsu da shi ta da shi har ya ji ciwo ya zama bai iya tsayuwa to sai ya sallah a zaune to sai ya ga su sahabbai sun miƙe sai ya musu ishara da hannu ba tare da ya waiwaya ba cewa su menene kaga ba waiwaya ba amma yana kallon su ta baya waɗannan hadisan duka suna nuna tabbataccen abu ne annabi muhammadu yana da ido ta ina yana da ido ta baya to shine yake cewa safu sufufakum fa in a aqimu sufufakum ko fa inni arakum min wara'i zahari ina kallon ku ta bayana wa kana ahaduna yulziqu man kibahu man kibahu Anas dan Malik yace ɗayan mu yana dan fara kafadarsa bi man kibi sahibihi da kafadar dan uwan shi yana mannata wa qadamuhu to kuji wa qadamuhu da dunduniyar shi wa qadamuhu bi qadami bi qadamihi da kuma dunduniyar menene abokin sahunsa to ku lura na sha faɗa muku bari in tashi yanzu kan dole himin ɗan yi practical na sha faɗa muku cewa ba iya yatsun kafa ake haɗawa a matsayin mai ba a matsayin sahu ba a'a ana haɗa ana haɗa dugadugai ne domin daga dugadugai sun haɗu to meye yana haɗuwa su ma kafafun yatsun suna haɗuwa tashi abdullahi anka eh to bismillah komanda idan kuka zo haɗa sahu nan dun duniya ake so a ji ta me ta comu dun duniyarka nan ɗinka da nan ɗin kwamanda idan suka joni su ma nan za ka ga sun joni da kansu amma in kuka jona waɗannan to waɗannan na baya ba su ba ba su joni ba kuma ka lura wani abu wallahi daga zarar dun duniya ta jonu hatta damtsan kafar ka nan sai ka je yana dukan na ɗan uwarka in ka yi sama sai ka ji hannunka yana goguwa da na ɗan uwanka in ka tafi sama sai ka ji kafaɗar ka tana goguwa da kafaɗar ɗan uwanka matukar duniya ta ƙasa ta haɗu to duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya har sama za su haɗu amma daga ka jona yatsa haka to kun rabu gaba ɗaya wancan ya yi can wancan ya yi can to shine anas ɗan anas ɗan malin ya ce yalsuku man kibahu bi man kibi sahibihi yana haɗa kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa sai ya ce wa ƙadamuhu bi ƙadamihi sannan yana haɗa dunduniyarsa da dunduniyar ɗan uwan shi ina fata an fahimta to in duniya ba ta haɗu ba to ba yadda za a yi sahu ya haɗu wallahi da haka lallai idan ana buƙatar sahu ya haɗu dole a haɗa dunduniya sannan sai ka ga sauran gaba ɗaya sun haɗu ba tare ma da kai da kanka ma ka haɗa su ba daga dunduniya ta haɗu sai ka ji damtsan ka nan sai ka ji nan ɗinku sai ka ji hannayenku sai ka ji kafaɗarku ta haɗu bismillah komanda to wannan shine amin وقال النعمان بن بشير نعمان بن بشير يتي رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ناقا ديمو واتو ينا حدق abin nan ɗinsa idanun sawunsa ma'ana dun duniya yake nufi bi ka'abi sahibihi da dun duniyar ɗan uwansa ina fata an fahimci magana yace na ga ɗayanmu yana haɗawa kuma haka ake yi sufufun rijali wan nisa yaya sahun maza da mata yake an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khairu sufufin khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha Allah ya hada mu da Abu Hurairah a jannatul firdausi abu huraira ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu sufufin rijali awwaluha mafi alherin sahun maza shine sahun menene farko domin shi ya fi nesa da sahun ina mata saboda gwargwadon wallahi ku gane ko a addini fa gwargwadon yadda kake ɗamfara kanka da al'amarin mata gwargwadon yadda kake lalacewa fa gwargwadon yadda shaidan ke ziyartar zuciyarka ka ji hatta a masallaci in ya zama kana nesa da mata ka fi samun albarkar sallar saɓanin a ce kana kusa da su saboda ga shaidan yana ɗan jiye maka ƙanshinsu suna bayanka yana ɗan jiye maka muryarsu suna kus-kus-kus to daga nan shaidan zai dinga riya ma abubuwa yana saka ma wasu tunanuka yana saka ma wasu abubuwa har idan kai wasa wallahi in ya dafu makwarkwadarka sai ya jefa ka cikin hallaka wallahi jama'a kun fahimci magana saboda haka mafi alherin sahu na maza shine wanda yake farko domin shi yake nesa da sahun farko na mata na fata an fahimci magana ya yi nesa da sahun farko na mata shi ya sa ya zama mafi alheri sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sharruha mafi sharrin sahun maza kuma akhiruha shine sahun maza na ƙarshe domin shi ya fi kusa da sahun suwa mata domin daga shi na ƙarshe sai sahun mata na farko daga sahun maza na ƙarshe sai sahun mata na farko wa khairu sufufin nisa annabi ya ce mafi alherin sahun mata akhiruha shine wanda yake ƙarshe can baya domin shi yake nesa da sahun ƙarshe na suwa na maza an gane magana da kyau ko wa sharruha mafi alherin mafi sharrin sahun mata kuma awwaluha shine wanda yake farko domin shi yake kusa da sahun karhe na suwa na maza suna jin hirarsu suna jin ƙanhinsu suna kallon gadon bayansu suna wane ina fata an fahimci magana to sai shaidan su ma ya dinga saka musu abin da zai saka musu ya dinga riya musu abin da zai riya musu to wannan abin sai ya zama sahun annabi bai saka masa albarka ba Allah bai saka mishi albarka ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko amma ba an ce ba sahu bane sahu ne tabbas da shari'a ta yadda a yi sahu tsakanin maza da mata su kuna gaba su suna baya babu laifi a sa shamaki tsakani to ko an sa shamakin kai ne ka sa shamakin wani zai balla wannan shamakin da zuciyarsa ya isa inda suke haka ne ko ba haka ba ko idansa bai isa ba sai zuciyarsa ta isa ai malam idan mutum ya samu lalata a zuciyar shi to matsala ta faru wallahi matsala ta faru daga mutum ya samu lalata a zuciyar shi matsala ta same shi Allah ka raba mu da lalacewar zuciya fadilatu sufufil awwal ta wa mayamin sufufi falalar sahun farko da kuma falalar sahu ta ɓangaren dama idan an zo an jona sahu ta ina ya kamata in ka zo ka jona akwai wanda in sun zo su koma ɓangaren ina hagu sai su jona shin ta nan ne alherin yake ko kuma ta ɓangaren dama sati mai zuwa za mu je in Allah ya yarda an gane magana da kyau ko abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu hadha huwa ma indana billahi tawfiqi akwai tambaya to bismillah
malam wannan mai tambaya yana tambaya ne cewa ya turo tambayar ne daga gida yake cewa malam sun aurar da kanwarsu sati biyu da ya gabata to shine sai ta zo ta sai ta kira ta turo takarda zuwa gurin waliyinta wanda ya aure ta cewa ta samu mijinta nan fa illiyi ne shi ne ke tafi malam mai manan illiyi
ta wannan sai ka je gurin malaman fikihu inni ana masa fasara da yawa amma dai mafi girman fasarar da ake masa shine mutum wanda yake da wato karamin gaba ko kuma karamin gaba dai gaskiya a takaice kuma wallahi wannan matsala tana yawan faruwa yanzu a cikin mazaji kaskancewar gaba wani rashin lafiya ne wani halitta ne yawa so wannan shine asalin ma'anar amma hatta cututtukan da suka shafi ɗa namiji malaman fiqihu suna kiransa inni kamar yadda ainihin wato Jabir Aljazairi a cikin littafinsa na Minhajul Muslim ya ainihin wato kawo da kuma sauran littattafan fiqihu sun kawo wannan so tunda an samu wannan matsala tsakani da Allah ya kamata a sake lale ai shi ne kwanakin baya malam musa asadu sunan ba manta ba wata ta tura mar da wata tambaya kwatankwacin irin wannan cewa ta samu an yi aure an yi wane ne ta je ta samu mijin gaba ɗaya babu to ita tambayar da take yi tun da ana samun matsalan nan shin ya halatta kafin a yi aure tsakanin ɗa namiji da ya mace ta laluba ta tabbatar akwai kayan aiki ko kuma babu na fata an fahimci magana ita tambayar ta kenan tunda an fara samun irin wannan matsalan ya halatta ta sa hannu ta laluba ta tabbatar eh akwai jawabi ko babu jawabi shine malam Musa Asadu suna yace to na jefa muku tambayar ko ba ku ba mu amsa ita ni ma ban san amsar ba so wannan shine ma'anar inni Allah ya sauke so gaskiya a samu a zauna a tattauna domin a ga me mafita tun kafin abu ya ɓaci domin irin wannan idan aka ce a ci gaba a lallaba ba zai lallabu ba yawa ƙarshenta za ta koma tana bin mazaje ne kaga kuma abu bai yi ba so saboda haka a zauna idan dai ya tabbata abin da ta yi ikirari to gaskiyar magana a san yadda za a yi tun kafin abu ya ɓata a raba auren kawai wallahu ta'ala a'lam
sai wannan ta ƙarshe ta ce malam allah ya ƙara wa rayuwa albarka ta ce don allah malam tana son a taimaka mata ne da shawara tana da matsala da iyayenta akan aure da take shirin yi wadda ya sa a yanzu haka akwai matsaloli tsakaninsu malam shawara take nema eh a ba ta shawara tana neman shawara ne game da aure da za ta yi tsakaninta da iyayenta sakamakon an samu matsala watakila ta yarda da zaɓinsu ko su sun yarda da zaɓinta to shawara take nema a bata to gaskiyar magana shawaran da zan baki kin ga wannan zamanin da muke ciki wallahi zamani ne wanda yana da kyau 'ya'ya su dinga shiga taitayinsu dangane da maganar iyaye wasu lokuta rashin bin shawarar iyayen nan wallahi yana jawo muku matsala da yawa ke sai ki biye wa soyayya ni kuma na lura na ga wani lokaci soyayya takan juya ta zama kiyayya idan aka tafi gidan miji bisa saɓanin rashin yardar iyaye wallahi mijin zai zama yana son ki da gaske amma saboda su iyayen ba sa son ki aure shi kuma kika nata yakin aure shi Allah na iya jarrabar ki da jefa tsiyayyar ki a cikin zuciyar shi ki ga abu ya burkice ya rikice gaba daya a zo ai ta fama karhenta kuma abu sai an rabu kuma karhenta ki dawo kina jin kunyar koma gurin iyayen na ga ɗan mata da yawa da suka yi aure bisa kin yardar iyayensu kuma karhe mazajen suka wulakanta su kuma suka gagara dawowa gurin iyayen saboda sun san yadda suka rabu da su ubanki ya miki hidima duka duk abin da ya kamata ya miki lokacin shi wancan gardin bai san ki ba bai ma san kewa ce ba ya auri mahaifiyarki aka haife ki aka wanke miki bayan gari aka sa miki famfas aka saya miki rigar suna aka yi miki kaza aka yi miki kaza kika girma ya saka ki islami ya saka ki a primary ya kula da karatunki kika girma shi wannan sama ta kai ya zo ya ganki ya zo ya ce yana so amma sai a waye gari maganarsa ta fi muhimmanci akan maganar babanki wallahi ke makin san Allah ba zai barke ba haka ne ko ba haka ba Allah ba zai barke ba duk wahalar da babanki nan ya sha bai isa akan ki ba bai isa ya gaya miki ba sai dai wannan da kika gamu da shi sama ta kai dan kiɗanka na jiyo wasan kaza ne ya zama shi ne mai saka kike yi mai hana kike ki hannu ki ma wulakanta uban a kan shi wallahi ke makin san Allah zai ɗauki fansa a kan ki so muna baki shawara ki yi taka tsantsan ki tsaya ki fahimci wato matsalar babanki wasu lokuta idan 'ya'ya suka yadda ko da an samu matsala na farko suna da bakin da za su zo gaban iyayen baba dama kai ne kace na auri bawan Allah darajarka da kimarka da martabarka a matsayinka na babana ya sa na amince amma ba san shi nake ba zai tosaya miki zai miki addu'a Allah ya miki albarka Allah ya baki mafita kuma wallahi sai Allah baki mafita tunda babanki ne da izinin Allah amma idan kika kan gari ya dawo wallahi akwai wani babban mutum a garin nan na samu kissar yadda aurensa ya kasance da matarsa wanda wannan abin yana bin sa har rana mai kamata saboda ya saba wa uban shi ya ci mutuncin baban shi kuma babban mutum ne a garin nan wallahi shekara kusan arba'in da wani abu da hida matar suna tara an tara ya'ya har da jikoki amma har yanzu fitinar saba wa uban shi da yayi bata rabu da shi ba wallahi dan haka ki hankali sannan ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah tunda Allah ya ba ku damar da in ya'ya suka saba muku Allah na iya jarraba su to ku dinga sassauto da zukatan ku dinga tausayawa ya'ya idan ka gane yarinya tana son mutum kuma ka bincika ka gane mutumin nan mutumin kirki ne ba matsiyaci ba ne ba ɗan tasha ba ne mutum ne kamili ka ji tsoron Allah ka sassauto ka bata ta aure shi kuma bisa zuciya ƙwaya ɗaya domin wani lokaci kuma kangare wadda iyayen suke yi don ka zo ka kalli abin sai ka ga 'ya'yan masu fi su hankali wallahi saboda wanda ta ce tana so ɗin nan duk inda ka bincika ba shi da wata illa amma sai uban kawai ya hau dokin na ce shi ba za ta aura ba a dalilin me a dalilin me baba me dalili ka tsaya kana wani ma dalilin in ka je a faɗa sai ka tuntsiri da dariya za ka ji dalilin ko a garin wurin ƙananan yara wallahi ba dalili ba ne kawai ce shi haka kawai baya san shi haka kawai baka san shi to an taɓa musulmi ya ce baya san musulmi ina ce cewa aka idan za ka yi so ka yi dan Allah in za ka yi kima ka yi menene dan Allah in za ka ƙi mutum ya zama ka ƙihi ne saboda yana da wata illa tsakaninsa da ubangiji in ka ƙihi don wannan hatta allah ma yarda da wannan ƙiyayya in kuma za ka so shi ka so shi dan musulmin kirki ne yana da alaka da ubangiji in ka so shi dan haka Allah yana son wannan son haka ne ko ba haka ba to amma haka kawai wani babu gaira babu dalili wallahi sai ya ce shi kawai baya sai haka kawai shi ya tsane shi me yayi ma ya ce babu haka kawai ba ka son shi eh kuma ka hana shi ya aure ta eh yana da addini yana da ni to annabi da ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo muku neman aure in ji manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku bashi auren nan ya ce in kuma ba ku yi haka ba wallahi za a samu barna a doron ƙasa to ina jan hankalin su iyaye kuma su dinga sassautowa domin wata ƙiyayyar da suke sakawa ƴaƴa wallahi Allah bai yarda da wannan ƙiyayyar ba za ku jefa 'ya'yan cikin fitina ku jefa cikin damuwa ku jefa cikin zulumi sannan daga ƙarshe kuma auren da ake na ƙiyayya jama'a yana jawo matsaloli da yawa kun ga hatta biye-biyen mazaje da mata suke yi a gidajen aure wallahi daga cikin illar akwai matsaloli na haɗa su da wanda ba sa so akwai waɗanda tabbas san duniya ne da kuma shegantaka amma wallahi akwai waɗanda mazajen suna tamzaune da su ne suna jin su kamar mata 'yan uwansu saboda in aka ce mutum baya son abokin zamansa namiji ne ko mace zai yi wahala ya iya masa adalci wallahi ko zai wahala ta iya masa adalci kun ga idan kuka ki ku ba su wanda suke so to kun taimaka musu wajen saba wa Allah saboda haka ke ki ji tsoron Allah ki je ki zauna da iyayenki ku nemi fahimta kai kuma baba ka ji tsoron Allah idan ka bincika yaron nan ba shi da wata matsala to ka ainihin wato ya haƙuri ka ba ta dama ko ka ba shi dama ya zo a yi magana wannan shine shawarar da muke bayarwa saboda gudun fitina Allah ya sauwaƙe na na ok
da ake kallo don aka shi ana kwan bidiyo wanda ba haka bane suna tashi a cikin sarfa to su da ke yiwuwa suna ganin suna tunanin hukun namiji haka ne da ta shi da awon ne kuma namiji da kuma san aka su ne su ita suke gani ne su fara kwanciyar haka na biyu kuma kawaye haka wanda ce a tana son mai kaza wanda ce tana son mai kaza Mm.
idan har an sa tunanin wannan abu ita kuma ba da ta ce shekara goma lokacin da ba ka kusan media suna da yayo haka na wannan abun baya faruwa haka wataƙila tana sauraron ka sai a yi ma- a yi musu faɗakarwa kan cewa kalle-kallen ma shi ke da wannan ba an yi auren sake yi da wannan fa sati biyu da yin auren an yi auren eh an yi auren amma kuma maganar ka tana kan turba eh ta- maganar ka tana kan turba wasu lokuta wasu abubuwa da na zamani amma ina gama bar wannan zamu yi magana akan sa a gaba ta gaba saboda lokaci amma akwai abubuwa na zamani waɗanda wasu suke kallon sa a matsayin gaskiya wanda ake yaɗa su a social media kuma wallahi wallahi ƙarya ne ƙarya ne kuma wallahi yana ci kamar wutar jeji a cikin maza da mata irin bidiyo na batsa a saka mutum ya minti talatin ko minti ashirin ko ashirin da biyar ko arba'in za ka ga wannan abun wani ma katun ne aka shirya aka haɗa kai kana gani kamar ɗan adam da ɗan adam ne kuma wallahi ƙarya ne sannan su suna kallon wannan suna ganin za su auri mutum ya musu irin wannan to akwai irin matsala irin wannan amma matsalar inni ne wannan matsala ce wanda hatta malaman fiqh sun tattauna a kanta ita kan tabbas akwai ta ana samun waɗannan matsalolin an gane magana da kyau ku Allah ya sa mu dace na ga za mu dakata a nan ko mm shikenan ko to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike ko kuma karancin fahimta Allah ka yafe mana da ni da ku gaba daya abinda muka faɗa kuma akan daidai akan tsari akan turba akan sunna Allah ya karɓa mana ya sa kuma ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna da ni da ku gabaki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد